بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر شدا قوات الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha shida ga watan Nuwamba 1996 a shekul allama abu abdurrahman muhammad ibn nasiruddin al-albani ya ce almas'alatu sabi'a wa sittun mas'ala ta 67 فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله idan aka zo yin sallar jam'i sai gwamna bai halarto ba ko mai anguwa bai halarto ba ko kuma na'ibinsu bai halarto ba to wanda ya cancanci ya limanci cikin jama'a shine wanda ya fi iya karatun littafin Allah ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم sannan sai kuma a biyo jeren giyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin maganar shi da yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai waje alimanci shine wanda ya fi su iya karatun littafin Allah fa in kanu fil qira'ati sawa'an in suka zama daidai wa daida wajen iya karatu fa a'lamuhum bis sunna to sai ainihin a samu wanda ya fi su sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahihiya duk zanda aka ce sunna an ka je ka kwaso hadisan ƙarya fa baka san sunna ba mun fahimta ko duk wanda yake da sahihi muslim ka je ka ɗauki sahihi muslim muqaddimar sahihi muslim al-imamu ahmad ibn hanbalin da shi da al-imamu ishaq ibn rawiya suka ce duk wanda bai san ya za a yi a ware wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba sannan bai san annasikh wal mansukh ba hadisin da ya shafe da wanda aka shafe yace bai halatta a kira shi malami ba sunan shi kawai gashi nan sunan shi sunan shi amma ba za a kira shi malami ba shi yasa hadisai dai ga sunan cikin hikimar Allah sai Allah ya kaddara hadisai za a samu hayaniya da bankaura a ciki kuma cikin hikimar Allah da ilimin Allah sai Allah ya haifar da malamai na ilimin hadisi a cikin al'umma waɗanda waɗannan malamai su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ta sababinsu waɗannan hadisai za su samu tsari a tace a ware a gane su waɗanne ne suka inganta waɗanne ne ba su inganta ba to duk wanda yake a matsayi na kujerar malanta ba zai iya ware wannan hadisi ya inganta ba wannan bai inganta ba wannan nasir wannan mansukh duk wanda ba zai iya yin haka ba a shar'ance ba sunan shi malami ba ka kuma duba littafin ma'arifatu ulumil hadith na al-imam abu abdullah al-hakim an-naisaburi littafi na biyu a cikin addinin musulunci na ilimin hadisi saboda haka duk sanda aka ce sunna in ka je ka kwaso sunna ban kaura wannan ba sunna ba ce ka je ka kwaso hadisai matattu ba'ifan hadisai da hadisai munkarai da mawdu'ai da matrukai da dukkan nau'o'in waɗannan hadisai waɗanda ba su inganta ba wannan hadisai la yusminu wa la yughni min al-huda ba sa wadatar da komai wajen abin da ya shafi shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk sanda za a ce kaza sunna ne sai an duba wannan hadisin da ya zo da wannan abu ya inganta in ba haka ba sai ka zo kana ta bauta wasu karti mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine yace fa a'lamuhum bis sunna sai kuma a samu wanda ya fi su sanin sunna fa in kanu fi sunnati sawa'an in suka zama daidai wa daida wajen sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa aqdamuhum hijratan sai kuma a samu wanda ya rigaye su hijira fa in kanu fil hijrati sawa'an in suka daidaitu wajen hijira ya zama duk lokaci guda suka yo hijira fa aqdamuhum silman sai a dubi wane ne ya riga dadewa wajen shiga addinin musulunci don ta iya yiwa ya shiga addinin musulunci amma bai yi hijira da wuri ba mun fahimta to sai a dubi wane ne ya riga ainihin shiga addinin musulunci wala ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi kada wani mutum ya je wa wani mutum limanci a wurin da yake yana da iko ka je ka same shi shine malami a wurin duk ilimin ka sai ka tsaya ka bi shi sallah sai dai in ya kara ya gabatar da kai kar ka ce dan kai malamin shi ne ko dan kai ne kaza bar ka je ka wuce a'a annabi ya ce kada wani ya wuce wa wani limanci a cikin inda yake da iko kaga ar-rajulu rajula wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula kada wani mutum ya wani mutum limanci a wurin da shi wannan mutum yake da iko sai dai da izinin shi wala ya ka'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi kada wani mutum ya je gidan wani mutum ya zauna a wurin girmamawar shi sai inda izinin shi in ka je ka samu wurin sitting room ko ka samu falo wurin zaman mutum za ka samu ga wata kujera da ya ware wadda shi yake zama a kai duk bako in ya zo kuma ga kujerun da suke zama to kar ka je daga zuwa ka fada wannan kujera tashi sai in ya baka izinin cewa dawo nan kowa ne ne kai kuwa koya kuke da shi ka zauna wannan ta baki din sai in an ce to dawo nan sai ka dawo أخرجه مسلم الإمام مسلم يفتد أن حديثي أتكن جزء نبيو شافي نتري إيدة تلاتين دأكو وغيره دكما ونمال من من أصحاب من أصحاب السنن لقد كن أين أصحاب السنن أصحاب السنن سنة أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجة بيهقي دار قطني دارمي سعيد بن منصور وأن سنة أصحاب السنن نهكا بين أصحاب السنن والأربع umumun wa khususun mutlaq in aka ce al-arba'a akhrajahu al-arba'a to Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah amma aka ce ashabu sunan to waɗannan sun shigo to kuma Baihaqi zai karu Darqutni zai karu Darimi zai karu Sa'id ibn Mansur zai karu saboda sun sanya wa littattafan su sunan sunan Abi Dauda sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah sunan Nasa'i sunan Darqutni sunan Al-Baihaqi sunan Darimi da sauransu wal masani da kuma malaman da suke da littafi al musnad musnad na abd ibn humaydin musnad na abu ya'la musnad na al imam ahmad da kuma sauran masanid kamar na humaydi min hadisi abi mas'ud al badri sun ruwaito wannan hadisi daga abi mas'ud al badri wanda ya halarci yakin badar kenan al ansari kuma mutumin madina akwai bambanci tsakanin abu mas'ud al ansari da ibnu mas'udin ibnu mas'udin shi wannan yana daga cikin al muhajirai muhajiri ne shi amma shi wannan abu mas'udin al'ansari ne wa qad kharrajtuhu al-sheikh muhammad nasir din al-albani ya ce haƙiƙa na yi takhrijin wannan hadisi fi sahih abi dawuda a cikin littafi na mai suna sahih abi dawuda raqam arba wa tis'in wa khamsami'a wa saman wa samani wa tis'in wa khamsami'a lambar hadisi na dubu ɗari biyar da casa'in da hudu da lambar hadisi na ɗari biyar da casa'in da takwas wannan sahih sunan abi dauda na yi mana bayani in ka je kasuwa ka siya ba shi ne wanda albani yake magana ba shi ya tsaya yi takhriji ne kanikancin kowane hadisi a ilmance to sai zuhair shawish ya ga buga wannan din abu ne mai wahala saboda ya yi yawa da yawa akwai takhrije akwai tattauna matsaloli na ilimi sai ya ɗauko hadisin kawai sai ya ɗauko hukuncin da albani ya sahihi ya ce sai ya ce sahihi sai ya ce to duba littafi kaza amma shi asalin wannan din to har yanzu yana can a ƙasa ba a buga shi ba sai dai li yaqdi Allahu amran kana maf'ula insha Allah za a buga shi wa ya ummuhum al-aqra walau kana gulaman wa lam yablugh al-hulma al-hulma li hadith amr ibn salama li hadith amr ibn salima yace wa ya ummuhum al-aqra wanda dai zai musulmancin nan shine wanda ya fi iya karatu walau kana gulaman ko da yaro ne karami lam yablugh al-hulma to anan sai yasa lam yablughul huluma to kuskure ne na matsaba'a da yazo da ainihin zamma lam yablugh ne asalin shi domin fi'li mudari'i ne majzumi bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih illa anna as-sukuna huna la yahtamilu limadha لكون الاسم الذي بعده كان معرفا tunda sunan da yazo a gaban shi akwai alif da lam ba zai yiwu a hada dauri biyu ya fita ba lam yablugh al-hulma to ya zama akwai nauyi kenan sai zama lam yablugh al-hulma yaran nan ko da bai balaga ba zai yi limanci matakai ya fi iya karatu li hadisi amr bin salima saboda hadisin amr dan salima annahum ya'ani qaumahu wafadu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen anguwarsu su su amr din suka yi ayari suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falamma aradu an yansarifu lokacin da suka yi nufin za su koma ƙasarsu kalu sai suka ce ya rasulallahi man ya ummana man ya ummuna wane ne zai mana limanci in mun zo za mu yi sallah qala sai annabi ya ce aksarukum jam'an lil qur'ani wanda ya fi ku tattara karatun alqur'ani aw akhadha lil qur'ani ko kuma wanda ya fi ku yawaita haddar alqur'ani falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu amru yace duk cikin jama'ar garin babu wanda ya tattara abin da na tattara na karatun alkur'ani faƙaddamuni sai suka gabatar da ni wa ana gulamun gashi ina dan yaro wata riwaya cewa shekara shida ko bakwai yaro dan shekara shida ko bakwai duk anguwa ba wanda ya iya karatu sai shi sai aka gabatar da shi dan da kuɗi Allah ya bashi haka zaka ga datta suna ta kwantawa ko ba za su kwanta ba ba za su je auna musu masara ba za su je a auna musu masara in a ganshi za a kauce a ce yalla bai saboda yana da kuɗi amma in yana da karatu sai ka ce wannan ƙarya ne Allah zai kama ka ne ai za ku haɗu da Allah ne daidai ai ai da ba tashin kiyama shine an da an cuci gaskiya kenan amma da tashin kiyama wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina kowa sai an tambaye shi tun daga annabawa har waɗanda aka aiko wa annabawa din yaro ne shekara bakwai yace faqaddamuni sai ai komai tsiyama nan dole a gabatar da shi tun da duk garin to ba wanda ya iya fatiha in an ce yalla bai wuce to ya wuce ba aikin banza bane talaka ya girmi sarki ba aikin banza bane dan kana talaka ka girma sarki mai kai duk ba kana cikin mulkin shi ba mun fahimta to shine yace suka gabatar da ni wa ana gulamun alhali ni yaro ne dan karami wa alayya shamlatul li ina saye da wata yan riga tawa aka ce kowanne baya sa a lokacin yaro shekara shida zuwa bakwai ina ruwan shi liman kuma qala yace fama shahidtu majma'an min jarmin babu wani taro da naje na kabilan mu jarm illa kuntu imamahum sai na zama ni liman ina zuwa sai a ce ga liman ya zo ta malam bismillah sai wuce wa kuntu usalli ala janaizihim ila yaumina hadha yace kuma ni ne nake musu sallar gawa tun daga wannan rana da muka musulunta har zuwa wannan rana da nake bada labari yaro ne dan karami anguwarsu tana kusa da madina in ka taho daga hanyar sham zaka shigo ainihin madina sai ka biyo ta anguwarsu baban shi kuma shine mai anguwa to idan baki suka zo sai su sauka a wannan anguwa sai su ce suna son a yi musu jagoranci za su je madina to baban shi duk da kasancewar shi ba musulmi ba bai dau al'amura da zafi ba sai ya sa wannan yaro amru ya ce tafi ka raka su to in ya tafi raka su in aka je suka musulunta suka zauna annabi yana biya musu alqur'ani yaro kuma sai ya zauna daga haka yana ta haddacewa yana ta haddacewa nan sai uban ya ce to dan me zai zama mu kullun sai dai mu tura mutane mu musu jagorancin su musulunta mu ma mu je mana shine aka tattara dattawan anguwa aka je aka musulunta yallaɓai ya musulunta da sauran mutanen anguwa tun da yallaɓai ya musulunta kaga kowa zai bi kenan dama inna allaha yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil qur'an akwai gyaran da sai Allah ya tabbatar da shi ta hanyar yallaɓai sai kai ta bugawa azi da qur'ani wai damu da kai mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai ya kasance wannan yaro da ice da aka taho gida da suka juya za su taho sai suka ce wa annabi to in sallah ta zo fa anguwa guda yau muka musulunta waye liman annabi ya ce ku dubi wanda ya fi iya karatun qur'ani duk aka lalaba babu wanda ya iya karatun qur'ani ko fatiha ba wanda ya haddace sai wa sai wannan yaro shekara shi shida to ya wuce gaba mai abu ai shi ne yake bayar da shi ko duk kasancewa ka yalla bai wannan ba field din ku bane in yanka takarda haraji ne shikenan sai a je wurin ku amma wannan karatun fatiha ne yau ka musulunta baka iya ba ya za a yi dole ya gabatar da wannan yaro ya ce ya wuce ya ce wa alayya shamlatul li ina saye da yar wata rigatawa a wata riwaya aka ce wannan riga ta shi da kaɗan ta wuce duwawun shi haka baya sa wando kuma to in yi ruku'u ana ganin duwawun liman akar makallahu to shine wata mata sun dago sami Allahu liman hamida sai ga duwawun liman kuma subhanallahi batalar salatu kenan shine sai ta ce da Allah a rufe mana duwawun limamin nan namu shine aka kafa gidauniya aka sayo liman riga yace ban taba farin ciki irin wannan ba ka san yaro da sabuwar riga ku ne kuke ganin shiga ta malam shi yana ganin shi ya more da riga ne to haka yace har yau da kuka ga nake baku labari aka ce a lokacin ya tsufa ya kai shekara 86 a duniya yake bada wannan labari yau shekara shi 80 kenan liman ne shi shekara shi 80 yana limanci wannan babban liman kenan faradiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan amr ibn salama kuma abun mamaki yana daga cikin waɗanda suka ruwaito jilsatul istiraha yana daga cikin waɗanda suka ruwaito jilsatul istiraha in ya tashi yana yin sallah yana yin jilsatul istiraha har da aka zo ana kwatantawa ai yau wani babban malami ya zo masallacin nan namu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna Malik ibn al-Huwairis ya koya mana sallah sai muka ga sallar ta yi daya da irin sallar malamin mu to yaya malamin naku yake sallah sai suka ce ya kasance in yi raka'a ta farko ya dago sai ya zauna sannan kuma sai yunkure ya tashi in ya raka'a ta uku in ya dago sai ya zauna sannan sai yunkure ya tashi sai ce haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi sahabi goma sha uku suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jilsatul istiraha abin mamaki kuma dukkan sahabban nan yara ne kuma duk suna jilsatul istiraha ashe koda da a ce sun ga annabi yana yin jilsatul israhan ne a halin ya tsufa to su sun fahimci cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya takaita wannan zama bane da sai tsoho tunda su suna yi amr ibn salima gashi dan salima dan shekara shida yana yin jilsatul isra dan shekara shida tsoho ne gashi shi da kanshi ya ce wa ana gulamun kuma yana jilsatul istiraha abu huraira cikin sahabbai tsoho ne yaro ne sanda ya zo musulunta bai wuce shekara 26 zuwa da bakwai ba sa'annan ga malik ibn al-huwair shekarar shi a 25 abu humaid bin sa'idi sanda ya ga annabi yana wannan jilsatul istiraha bai wuce shekara 30 da wani abu ba kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana wannan zama da ya zo yana zaune cikin sahabbai sai ya ce dukkan ku na fi ku iya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya akai kana sahabi muna sahabbai baka riga mu musulunta ba baka fi mu daɗaya tare da shi ba ya zaka ce ka fi mu iya sallar shi yace na fi ku dai sai suka ce to yi mu gani ya kabbarta suka kewaye shi sahabbai kenan malam za a yi nakadin sallar annabi yau ka san duk abin da ya kara ba za su yadda ba duk abin da ya rage ba za su yadda ba yana gama yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka ce sadaqata kai gaskiya haka annabi yake sallah har ya mutu a cikin wannan sallah kuma akwai jilsatul israha yasa an suka hana ka jilsatul istiraha ka rabu da su addinin yan dariƙa za su kawo maka sallar yan dariƙa ce ba jilsatul istiraha amma sallar musulmi akwai jilsatul istiraha to ya kamata ka yi a hankali kada ka bar dariƙa ka koma atraq turuq ka yi a hankali akhrajahu abu dauda wal baihaqi al imamu abu dauda da baihaqi a su suka ruwaito wannan hadisi bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wa asluhu fil bukhari asalin wannan hadisi yana nan a cikin bukhari wa laysa fihi mawdu'u shahid minhu ko da yake a cikin bukhari babu ainihin daidai inda ake son a kafa hujja din dan haka kaga cewa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bai kawo lafazin bukhari ba dama in ka zo zaka kafa hujja da hadisi sai ka tattaro riwayoyin shi sai ga wannan lafazi ne yafi daidai da abin da kake son ka kafa hujja sai ka gane cewa lafazi kaza ne to sai kuma aka yi rashin sa'a ya zama kamar bukhari da yake shine sama amma lafazin shi kuma bai warware matsalar yadda ake gamsuwa ba to sai ka ɗauko ta abu dauda ko bai haƙi ko wani malami in ka kawo wannan riwaya to amma saboda darajar da bukhari yake da ita sai ka koma ka ce amma asalin hadisin yana bukhari amma inda muke son mu kafa hujja bukhari bai ruwaito wannan lafazi ba in baka yi haka ba cikin ilimin hadisi kai laifi sai ka ji malaman hadisi sun ce abadan nuj'a ya tunkuɗe al'amarin ba yadda al'amarin yake ba bukhari ya fitar da hadisi dan menene zaka ketare shi sai ka ce to na ketare shi ne saboda babu lafazin amma ai gashi ne ishara mun fahimci wannan ko wa huwa riwayatul li abi dauda yace har wa yau irin wannan lafazi na bukhari da aka samu wanda babu mawdu'u shahid a cikin shi shine ainihin abu dauda ma yayo wannan riwaya ma'ana abu dauda ya ruwaito hadisin da lafazi biyu kenan kamar yadda can ainihin zaka fahimta وقد خرجته يتي حقيقة أنا تخريج وانا حديثي في صحيح أبي داود أتكن صحيح سنن أبي داود رقم تسعة وتسعين وخمسمائة ألمبا حديثي نتري بير تسعين بير وخمسمائة ألمبا حديثي نتري بير وسنتي وستة مئة لكم ألمبا حديثنا ɗari shida da biyu daidai in ka je ka duba wannan littafi sahih na sunani abi dawuda za ka gani wannan sahih na sunani abi dawuda fa daulolin kasashen larabawa ne a ƙarƙashin jagorancin saudi arabia suka roƙi muhammad nasiruddin albani ya wannan aikin don an tabbatar da a yanzu duk wani numfashi da ke shakar numfashi a duniyan nan ba wanda zai iya shiga waɗannan littattafai ya fita lafiya in ba shi ba saboda haka aka je aka roƙi arziki aka hada da manyan malamai su bin ba haka zo aka yi wannan aiki saboda a rinka koyar da ɗalibai shi tunda su kansu malaman da za su koyar da waɗannan ainihin hadisan ai littattafan akwai karancin ilimin su iya tsayawa su ware sahihan daga za'ifan to kuma ana son ya zama muƙarrar ana son ya zama shine a cikin syllabus a cikin manhaja a cikin tsarin karatu da za a yi to ya za a yi malaman kuma gashi su ma ba su kware ba to sai a ga a tace in aka tace sai a ba su tataccen su karantar da ɗaliban to me ya hana a rinka yin haka sai ku zo kuna sa ɗalibai littafai suna karantawa da hayaniya da bankaura a ciki majma'ul bahraini duk gashi nan hadisai da rubabbu da matattu a ciki ku zo kuna gaurayawa hadisi in baka sani ba ka zo ku zo ku nemi waɗanda suka sani wannan littafi ya kamata mu karantar da ɗalibai amma ku zo kuna karantar da mutane abbamatul kubra kuna karantar da ɗalibai bala'i annabi ya ce kuma ba annabi ne ya faɗi ba sai ƙarshen lokaci abu ya riga ya shiga jikin mutum ya yi nisa a cikin ɓargon shi aka zo aka ce mishi wannan maguzanci ne sai ce a ce annabi ya ce ka ce maguzanci maguzanci ne ba annabi ne ya faɗi ba to amma tun yana karami shi aka koya mishi ya zai fahimta shi yasa wallahi wajibi ne wajen ulumul qur'an ku binciki waɗannan littafai suka dace wajen mustala wajen abin da ya shafi hadisi wajen fiqhu wajen lugal arabiya har lugal arabiya akwai littafan da suke guragu ne ana karantar da su a ƙasar nan da nahau da sarf in ba a je an binciki waɗanda suka kware akai ba sai ku zo ku gama karantar da ɗaliban bayan shekaru kaɗan a zo kuma a ce ba daidai bane kuma a yi rikici da su sai ai malam wane ya koya mana da ba daidai bane da ya koya mana Allah ya kiyaye to to saboda haka yaro zai iya limanci ko gashi a cikin asalin wannan riwaya an kaje ka bi sunan abi dauda kaje ka dauki littafin kuma subulus salam sharhi ne bulughul maram za ga cikakken bayani akan wannan mas'ala tunda shi ya cancanta to sai wasu suka ce to ai a zamanin wai annabi bai san wannan mas'ala na faruwa bane ai da annabi ya san an sa dan shekara shi da limanci babu yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kyale al'amir san'ani ya ce kun yi wa manzan Allah jafa'i kun yi wa Allah ƙarya ya ce yaya za a yi ku faɗi haka ya ce annabi yana sallah da takalmi ƙasan takalmin shi da najasa yanzu mala'ika jibril ya sauko ya gaya mishi yaya kuma jabiru ya ce mun kasance muna yi wa matan mu azlu kuma qur'ani na sauka qur'ani bai hana mu ba da wani mugun abu ne da qur'ani ya sauka ya hana mu sai ya ce to duk abin da yake mummuna ne in aka yi shi a zamanin manzan Allah wahayi zai sauka amma duk abin da aka yi a zamanin manzan Allah wahayi bai sauka ba to wannan abu ya nuna halal ne saboda haka da mugun abu ne sahabbai gari guda fa kenan sahabban annabi ne wurin annabi suka zo suka musulunta kuma Allah ya basu wani dan yaro ne musu sallah duk ba su da sallah ba zai yiwu ba wannan jafa'i ne kake faɗi to shi yasa ko ga cewa yan bid'a yan bid'a sun yi asara gaba ɗayan rayuwarsu kwata-kwata ɗan bid'a babu alheri a cikin rayuwar shi saboda shi wato hadisi maudu'i hadisin ƙarya to shine nakiya mafi zaƙi a bakin ɗan bid'a hadisin ƙarya yanayi mishi zaƙin tsiya ɗaya kenan sannan kuma hadisai sahihai suna yi mishi ciwo a cikin zuciya to sai ya zama duk ɗan bid'a zai waye gari ranar alƙiyama kwata-kwata bai bauta wa Allah baki ɗaya ba tunda bai bauta Allah da abin da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam sahihan hadisai sai ya tunkuɗe ma'anarsu ya ta'awilance ba zai aiki da su yadda suka zo ba hadisai na ƙarya kuma sai ya ɗibo su da su yake yin aiki mun fahimci wannan da kyau ko jama'a yanzu gashi nan ana ta wahalar da tsofaffi suna ta azumin tsofaffi suna ta yin azumin tsofaffi kuma wannan azumi daga maguzawa aka gado shi aka zo aka gaji wannan azumi daga maguzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su ya hana su da ya hana su yin wannan azumi sai zamanin sayyidina Abubakar sai suka dawo suna yi Abubakar ya samu matan shi sune sai ya sa suka karya wannan azumi sayyidina Umar zamanin shi suka sake dauko wannan bid'ar haka abin yake lokaci lokaci sai a samu wani shege da sunan malanta sai ya zo ya ce zai raya wannan abu mun fahimci wannan ko sai zo ya ta kawowa sai na Umar Umar ba wasa bulala sai ya dauki bulala ya je ya same ka me kake azumin tsofaffi rinka tafka maka ci abinci almiri rinka tafka maka ka je ka dauki littafin lataiful ma'arif na Ibn Rajab al-Hanbali yace har farfasa musu bayan hannu yake nan yana dukan su da tsabga yace ka karya azumin tukuna to amma ya aka yi kasar mu an zauna ba a san ilimin hadisi ba waɗannan hadisai tarkacen banza da wasi aka jawo ake ta gaya mutane hadisai matattu ake bauta Allah da su a ƙasar mu sai a ce in kai sallah da naɗi raka'a biyu ta fi raka'a saba'in babu naɗi sallah raka'a biyu ta mai mata ta fi sallah raka'a biyu da saba'in ta gwauro duk wannan hayaniya da bankaura ne shirarukum uzzabukum gwagwaranku su ne masharrantanku duk yaushe manzo Allah zai faɗi wannan magana duk karatun manzo Allah ya tsaya yana magana akan waɗannan hayaniya da bankaura hamlul asa sunnatul anbiya wa alamatul mu'min yawo da sanda sunnan annabawa alamar abin nan alamar mumini duk hayaniya da bankaura ne waɗannan hadisai addikul abyad sadiqi wai farin zakara abokina ne in ji manzan Allah jin manzan Allah ya watsar da sa Abubakar ya koma farin zakara shine abokin shi nama kawai meat saboda Allah eh waɗannan hadisai waɗanda so kaga su sun kasu kashi da yawa akwai zindikai azzanadiqa waɗanda suke kafirai ne dama sai suka shigo addinin musulunci dan me sun yi iya yadda za su yi makirci daga waje su lalata shi sun kasa sai suka shigo cikin addinin musulunci don me don in suka shigo addinin musulunci din nan za a amince da su su ne za su zauna su ta kai da komowa da hidimar musulunci to sai zo suna kawo irin wannan abubuwa na maguzancin su to irin waɗannan ne suka zo suka kawo wannan tarkacen azumi fa da hayaniya fa za a samu wani lokaci za a ƙara wayewa da mutane kai mun fahimci wannan da kyau ko suka zo suka kawo waɗannan hayaniya azumin nan na tsofaffi fa waɗannan matattun hadisai sun nuna wai har ya fi azumin ramadanu daraja azumin tsofaffi wanda yake yin azumin tsofaffi wai ba za a bashi ma a kabari ba za a ɗauke shi za ka mugu jahannama kenan mun fahimta wai Allah ya kira azumin tsofaffi da ya kira shi zo wai sai fashewa Allah da dariya to kaga mara kunya kenan mara kunya ne watan kenan to duk haka waɗannan hadisai suke tafi ka je ka ɗauki littafin Allah Ali masnuna fil ahadith al mawdu'a amma kawai mutum ya zauna ku zauna kawai kuna karantar da mutane maguzanci ku tuna yanzu zamanin musulunci ake fa ba maguzanci ake ba ba zai yiwu ku zo kuna reviving din maguzanci ba ku zo kuna raya maguzancin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo rusa shi ba to irin waɗannan zanadika kenan akwai kuma waɗanda suke su kuma jahilai ne amma akwai san malanta ga jahilci ga san bautawa Allah kuma mutane su duk wanda so gani ya zo ya dukunkune da dauda kunkunniya na zubo mishi ya yi daka daka sai su dauka wai bawan Allah ne shi kuma a yadda yake ganin shi ba zai iya ƙarya ba haka yake ga kowa ba zai iya ƙarya ba sai yan iska sai su je su kago hadisan su sai su zo sai su mai da shi shine dillali shi ya amince da su yana gaba za su yi wa annabi ƙarya ba su kuma sai ainihin su karba su kuma mutane sun amince da su su kuma sai su miƙe su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alharisatu tashiddul mi'zar wai nakiya tana maganin ciwon mara aka bincika sai aka nakiyar matar shi ce tai kwantai ya rasa yadda zai shigar da ita sai tashi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al harisatu tashiddul mi'zar ai nakiya na maganin ciwon mara haba yanzu nan jahilai suka wawashe ta shikenan to duk irin waɗannan hadisai ka gani to waɗannan duk sun zo akwai kuma waɗanda za su kago wasu hadisai ne dan in kaga musuluncin ma ka ɗauka kamar wasan yara ne wai Allah madaukakin sarki sanda ya halicci huruful hijaiya gaba ɗaya alifun ba'un ta'un har zuwa ƙarshen huruf sai ya ce dukkan su zo su yi mishi sujuda kowane harafi ya zo ya sujuda wai sai alu sai ya ce shi ba zai sujuda ba sai Allah ya ce to na baka a tsaye har yawmal qiyama shi yasa sai ga alu a tsaye kowa a zaune yaushe manzon Allah zai faɗi wannan to ku rinka jawo mutane hadisai sahihai mana amma waɗannan littafai tambihul ghafilina durratun nasihina duk littattafai ne baki ɗaya matsiyatan littattafai waɗanda suka lalata addinin musulunci a ƙasar nan tamu tanqihul qauli nasiyuti duk hayaniya da bankaura ne al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali halitta ibn ibn ibn hajr ibn hajr mai bulugul maram yana da littafi yau shekarar shi 600 da wani abu da rasuwa yana da littafi da ya sa mishi tabyinul ajab bima warada fi fadl rajab bayyana abin mamaki na irin matattun hadisai da suka zo game da azumin tsofaffi ko ka taba ganin wannan littafi ka je ka neme shi mana mai bulugul maram ya rubuta shi ka je ka ga abin mamaki yace babu wani hadisi kwata kwata da ya inganta yace dukkan su matattun hadisai ne yace kuma manyan malamai sun riga yin akan hukuncin haka ya kawo ainihin al-Imam harwi babban malami cikin malaman malikiya to je kaka ɗauki littafin as-saiful qati lin niza littafin as-sunan wal mubtadi'at ga sunan manya manyan littattafai amma sai ka tsaya wannan durratun nasihina durratun nasihina daga bible yake ɗibo abubuwa na larabci yake kawo maka sai a ce wa hukiya annan ba'atan bi baitul maqdisi an ruwaito an ce an wa hukiya me hukiya tatsuniya wa hukiya in baka san ilimin musalal hadisi ba hatta da kalma ana raunana hadisi a cikin ilimin hadisin aka ce hukiya ruwiya kila an ruwaito an ce an hikaito wannan mataccen hadisi ne to ku je ku karatu amma ka zauna a nan muciya da kiki da kai ka wuni gudu da mashin sannan da daddare ka zo ka ce zaka zama malami tarumul izza thumma tanamu layla ka kwana bacci kuma shikenan ka zama malami gari ya waye yaya akai akai haka a ina ka je kai karatu ku da karatunku bai kai ko ishmawi ba yaushe za ku ce za ku hukunta hadisai ku je ku yi karatu na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkitabu was sunna ku san menene alqur'ani yaya qira'at din shi suke yaya ulum din shi suke yaya ake tafsirin shi ya ake fitar da ahkamul qur'an waɗanne irin hukunce hukunce ake iya istinbati ya qur'ani da ijtihadi sa'annan ku zo ku san sunna yaya ake tace hadisai ya ake karatun su waɗanne ake aiki da su waɗanne ne ba a aiki da su duk kun sai kun san waɗannan jumlatan wa tafsilan in ba haka ba har abada duk wanda ya ce maka malami ya yi laifi a cikin ilimi to malanta ta yi arhane a cikin ƙasa hausa kawai amma ku daina bautar da mutane Allah da abin da bai inganta ba idan da gaske ne kuke son mutane su rinka yin waɗannan azumummuka ga azumummuka da manzon Allah ya zo da su me yasa ba ku kan ba masu ka miƙe ka ce ku rinka yin azumi duk ranar litinin da ranar alhamis duk duniyar nan wanda ya maka raddi zaka kana kwance zaka ji ana kare ka hadisi sahihi cikin sahihil bukhari manzo Allah yana azumi din ranar alhamis din ranar litinin aka ce me yasa yace ranar alhamis da ranar litinin Allah zai tattaro dukkan ayyukanka da kai baki daya sai ya zo sai ainihin ya gafarta maka yace to ina so a same ni ina azumi dan Allah ya gafarta mini ga azumin annabi dawuda yau kai azumi gobe ka ci abinci yana nan cikin bukhari ga azumi na watanni cikin wata kwanaki uku ranar sha uku ranar sha hudu ranar sha biyar manzan allah sunanta wannan yana nan cikin sahihul bukhari sa'an nan ga azumummuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta kamar waɗannan azumummuka kamar azumin ashura ko azumin tasu'a duk waɗannan suna cikin ainihin sunna to me yasa da aka watsar da wannan ina azumin arafa manzo Allah ya ce kai azumin arafa za a kankara zunuban ka waɗanda suka gabata na shekara guda to wannan ba azumi bane to dan haka malaman musulunci suka ce yin azumi a cikin wannan wata din bai halatta ba sai dai dama in ka saba yin azumin ka din ran alhamis ran litinin zaka ci gaba a wannan wata ka saba yin azumi uku a wata din nan zaka iya yi cikin wannan wata ko zaka yi ramuwar azumi amma ka ce wai zaka yi azumi saboda rajab na da falala babu da dai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin azumi a cikin wannan wata da nufin wannan falala ba ka je ka dauki littafi manarul munif da littafin da muka bayyana maka dazu mana ku je ku ɗauka wannan littafi as-saiful qati lin niza wani babban malami ne ba fulatani ya zauna a ƙasar makka ya rubuta shi in in kuna ga kuna kyamar mutan saudi arabia dan uwanku ne ba fulatani ya rubuta tunda ku addini da kabilanci kuke yi sannan ga littafin as-sunan wal mubtadi'at ash-sheikh khadir ya rubuta a cikin jami'ar azhar yake jami'ar azhar waye bai yadda da masar ba ko ƙasar masar din ma ba a yadda da ita bane to sa'an nan siyuti a cikin littafin shi Allah ali'ul masnuna fil ahadith al mawdu'a duk baki daya tarkato waɗannan hadisai di ya share su yace matattu ne ya sake zuwa takhrijin shi a cikin jami'u sagir di ya kwashe waɗannan hadisai ya watsar da su ku je ku yi karatu mana amma dan me za ku rinka yaudarar kanku ku kun san ku ba ku karatu ba mu mun san ku kun san ku ba ku karatu ba masu sauraron ku sun san ba ku karatu ba dan me za ku rinka bata mutane addinin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko 1993 muka fito muka bayyana mutane waɗannan abubuwa ba su inganta ba muka ce kuma duk mai magana ya zo ya mukabalance mu babu wanda ya zo to dan me za ku rinka karanta mutane maguzanci ku je ku yi karatu na ilimi na musalal hadis in kuka yi karatu na duk waɗannan kasar suna nan muna aje su nan da shekaru biyar in ka je kai karatu sai ka zo kana istighfari wallahi ka zauna jahili ne yanzu tan tagaryar jahili muke ganin ka addinin ka ɗaya da faston angoku tunda matsotsar ku guda yadda ka san fastoci da kiristoci din nan babu kiristan da yake da yaƙini akan addinin da yake dinin christianity duk wanda ka ɗauko kace kana son ya kawo maka the origin of the bible ba zai iya kawo maka ba yaya aka bible ta iso gare shi babu wani addini da yake da isnadi kuma yake kula da isnadi sai addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi duk kiristan da yake bautar Allah yana bautar Allah ne a karkashin dokar Paul Paul kuwa tsinanne ne a wurin kiristoci je ka karanta tarihin kiristancin mana ka gani to haka za ku zo kuna bautawa Allah waye gari a wuta saboda mai baku bauta Allah da abin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to ba asirin ku ne rufu ba da can kun zauna kuna yaudaran mutane kuna damfarar su nan aka samu wasu zindikai a da irin waɗannan suka rinka yawo suna yawo da waɗannan hadisai sai a je a ɗauko mutum sai zo wai zai maka kissar tabuka duk ƙarya suke gaya muku wallahi mutanen birnin Rum gudunmawar dokin ku ne duk makaryaci ne wallahi duk ƙarya yake kwata kwata ba abin da ya faɗa gaskiya a ciki yakin tabuka ko kadangare ba a kashe ba ƙarya ne da hayaniya ta amma gashi nan sai muka tashi magani sai ga an sa an yi shuru har da ƙaura a ciki har da ƙaura da sadauki da wane ne wai sai na alwai a ɗaura mishi ɗamara ta zame a ɗaura mishi ɗamara ta zame sai da wata tsohuwa ta lallaɓo ta ce tana bin shi daddawa bashi tana bin shi bashin daddawa kaji aliyu ya ci bashin daddawa waye ce muku suna cin daddawa dole ne dan kai kana cin daddawa aliyu ya ci daddawa wai ya ci bashin daddawa to ƙarya tsohuwar ta yake nan wai tana bin shi bashin daddawa to wai saboda nauyin yadda bashi yake sai jikin shi ya sanyi sannan aka iya daura mishi damara ta yi hila kenan ta yi yaudara tsohuwa ta zama munafuka ko aka daura wa aliyu damara ya suru doki da gudu ya tafi doki baya gudu sai ya dauki dokin ya wurga shi gaba sai ya tsalle ya ketare shi kai wallahi sawfa ta'kuluna nar ta'kulukum nar za ku cuta wallahi ƙarya ne wallahi yakin tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yakin da ya je yaki na ƙarshe a rayuwar shi in baka san yakin yakin tabuka karshen shekara ta goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je shi tabuka kuma gari ne wanda yanzu yana cikin kasar Italy a kasar Rum kasar turawa ne yanzu tabuka can daga karshen kasar Sham kana fita kasar Sham present day Syria kenan kasar Syria ta yanzu to sai ka shiga tabuka to yanzu tabuka din an yanka ta tana cikin kasar turai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je sai da ya zauna kwana goma sha tara zuwa kwana ashirin babu kafirin da ya fito manzon Allah ya ce shikenan an cinye ku on watan an cinye ku yaƙi shikenan aka zo aka raba komai nasu ya zama ganima babu kafirin da ya sake ya fito amma har da ƙaura mashayin tulin giya mashayin kaza duk makaryata ne waɗannan wallahi sun ci kuɗin ku kuma sai sun biya ku ku ce a rinka karanta muku daga cikin Qur'ani mana ba ga kisa daga Qur'ani ba to haka muka tashi mu gani akai ta biya mutane yahudanci wai annabi Idris yana da aboki mala'ikan mutuwa sai zo wurin shi sai ya ce ka dauki raina ka kai ni aljanna in je in gani sai ya dauki ran nashi sai ya kai shi da ya dauki ran nashi ya kai shi suka je aljanna da ya je sai ya ce to shikenan tunda ka gani na cika maka alkawari amma yanzu abin da za a yi to sai ka fito sai annabi Idris ya ce a'a ai wanda ya shiga baya fita shine sai mala'ikan kuma ya tafi ya kai ƙara wurin Allah sai Allah ya ce to tunda haka ne ai kai ka ja ba kai ka shigar da shi ba sai ka bar shi nasabu ila Allah al ashiya allati la tajuz ma'ana an danganta abubuwan da ba su halarci a danganta su ga Allah ba a cikin wannan kissa ta Bible daga Bible aka ɗauko ta ba ku yi karatu ba ne shi yasa in kana son ka kware game da addinin musulunci fanni fanni zaka je ka karanta bala yana daga farkon bala'i da aka saka ku a ciki da farko aka kyamatar da ku karatun zamani nan kuka yi tagantali a cikin muciya ba ku yi karatun boko ba karatun allo da kuka sa a gaba ba ku iya ba har hauren karatu kuke dukan kato ba daɗi ba komai duk kun bata rayuwarku ba sana'a ba karatun muhammadiya ba karatun boko sai kuka zama gidadawa saurayi ne mun girma tare da shi amma ta kwarkwashi ya zama wani wai tsoho shi malami shi bawan Allah ka miƙe da Allah jihadi za a yi ya wani ta kwarkwashi zai ga mutum yana wani tafiya na wani haka na ce wallahi miƙe ya za ka yi in baka cambalo ba mu za mu cambalo arnan sun ganka za su ce kai ba kai bane buge ka za su yi ko kai rai a mai kyau a can ko kuma ka tafi can ku haɗu a wuta mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka wai sai shikenan sai Allah ya ce to a bashi annan wannan hadisi ana nuna Allah ma'ana mala'ikan mutuwa na daukar rai babu izinin Allah kenan sannan kuma an dauki ran Annabi Idris lokaci bai ba sannan kuma an nasaba yaudara ga Annabi Idris yayi yaudara kenan yayi hilaye wa yau to irin waɗannan hadisan akai ta ja ana ta cinye kuɗin mutane duk sai kun biya wallahi tunda kafirci kuka koyar to game da hadisai kenan game da tauhidi ran nan duk mun yi bayani abin da aka yi ta karanta mutane la ina ma'an Allah la haliku ko wasalin ba iya sa daidai ba saboda bala'i la haliku la ta nafayi ta taso ta taso suna sai ta mishi nasaba la ilaha la khaliqa ya ce la haliku ba mahalicci sai Allah fala raziqu ba mai azurta sai Allah fala ma'budin bi haqqin ba abin bauta da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin bayi masu kamanni banban waya ga maka wannan karatu ne har ka gama wannan ka gama wuta zaka wuce baka fahimci hakikanin tauhidi ba shi yasa ko ga duk sun gama wannan tauhidin al wujud wal qidam wal baqa'u duk sun gama amma kuma mushrikai ne su tunda wannan tauhidin ba abin da zai rage maka ba abin da zai kara maka yadda kake mushriki haka zaka zauna in dai da wannan tauhidin ne annabi ya zo da shi su Abu Jahal za su bi kawai irin wannan ba kawai sifat dama waɗannan sifofi sun yarda da shi Allah ɗaya ne Abu Jahal ya yarda Allah ɗaya ne Abu Jahal ya yarda Allah ne mahalicci to duk tauhidin sai a ce la ilaha illallah ba, ba sarki sai Allah wai ga ma fasara shi kina la ilaha illallah ba mahalicci sai Allah wai inda haka ne wannan fasara wai za a yi fada da shi cikin kafiran maka kowa ya yarda to saboda haka abin duk duk musulmin da ya san yayi wannan azumi ya istighfar yayi bid'a in kai istighfari ka tuba saboda ka gane ba kyau a da kai ne saboda sun yaudare ka cewa da kyau sai a ce ula'ika allazina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk wannan azumi da kai tunda kai kai ne saboda an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baka sani bai rudakka suka yi su ma jahilai ne to ya za a yi to wannan duk azumi da kai ba zai tafi iska ba saboda waccan kyakkyawan niyya ta ka sai Allah ya markade shi sai zama aikin alheri amma ka ce mun yi kuma sai mun ci gaba ku ci gaba mana waye asara wama ala rasuli illa al balagul mubin manzanni ma cewa aka yi su isar da sako balle mai wa'azi in ya faɗa shi kenan kuma albishirinku duk waɗannan zindikan malaman da suke zuwa suna ce muku wai ana yin azumin tsofaffin nan su ba sa yi matan su ba sa yi ku je ku bincika ku gani ba sa yi sai ka same shi yana shan kunun zaki yana shan fanta ya aka yi ya waye gari ko ya sha dare yana ta kama maka falala azumin amma kuma shi ya wuni shan kunu to ya aka yi kai ne kake son falala shi bai so ko kun fahimci yaudarar da ake muku ku tafi ku je ku binciki matansu ku gani suna yin wannan azumin ba za su yi ba ku ne za a sa kuma duk wanda ya shar'anta wannan azumi ai mugu ne tsoho in ya tsufa Allah madaukakin sarki ya ce ba zai iya azumi ba ya ciyar in ba halin cewa an yafe mishi me ya kamata sai ya zauna da a yayi tunda ba zai iya ba yanzu amma sai a ce to ga naku dattijo kana da ƙuruce ka sun gama doke ka da hadisai munana ka ta kwarkwashe ka tsufa kuma miyagu sai sun karasa ka sai su ce wata uku watan azumin tsofaffi watan sallar tsofaffi watan diggari sai ga ana ta kai tsofaffi a nemi su ƙarin ruwa ba wani ku dama mishi kunun tsamiya ya sha zai miƙe lafiyar shi lau wallahi kuwa kana da ƙuruce ka sun kashe ka da matattun hadisai ka tsufa kuma sun sake kwaso matattu sun karasa ka shikenan to wallahi yanzu matasa sun tashi sun yi karatu na ilimin mustalil hadith ba za a yadda aji ana yawo da waɗannan la'anannun hadisai a da dai da dai kun ci abinci da su kuma ya jama'a ya kamata kowa ya sani waɗannan zindiƙai fa sun fi shekara dubu ɗaya irin su a duniya al-imamu ibnu jarir ne tabari wanda ya littafin tafsir ya zo masallaci kawai sai ya ji wani yana ba da hadisi ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai jawo manzon Allah ya zaunar da shi kafaɗa da kafaɗa. Ibn Jarir ya kalli waɗannan taron jahilai yanzu na ce ba kyau duka za su yi mini. Shi kuma wannan zindiki yanzu ya zo samun kuɗin cefa ne, to ya za a yi sai ya samu bakin gawayi sai rubuta a jikin kofar gidan shi ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda bai da abokin tarayya kuma bai da abokin zama akan gadon al'arshi ranar alkiyama. ai irin waɗannan miyagun malamai da suka je suka ga tsayar da ya musu sai suka ce eh sai suka ce jahilai a cika gidan shi da jifa suka ta jifa malam jahilai dole ne su haka su an zo an gaya musu ƙarya sun ba da sadaka ya zo ya ce ƙarya ne ma'ana sadakarsa an cinye iska a'a sai a ce ba a cinye iska ba hala aka ci ku jefi gidan shi mun fahimta haka suka zo albazin jan shifa'un min kulli da ya lambella yana maganin kowace irin cuta duk ga nan wallahi irin su aka irin su aka ta kaga mutane watan azumi wai za a rataye shi yana lilo tsakanin sama da ƙasa sai sai ran da ka bada zakafi da kai zai hau sama ta hayaniya ne da bankaura mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan irin hadisai wallahi suna daga abubuwan da suka kashe wa musulunci kyallin shi ba dan Allah ya albarkaci musulunci da malamai na addinin musulunci ba an fahimci wannan da kyau ko jama'a to wajibi ne akan matasa su tashi su yi karatu na ilimin mustalahil hadith karatun ilimin mustalahil hadith kuma ba kowane malami ya san shi ba kawai kaka je ka fi littafin mustala ka je ka bude ya koya maka shi ma bai iya ba kuma ga dan banzan girman kai madadin ya ce ban iya ba sai ya ce zauna sai a zo ana karanta mursal wannan hadisi dan aike ne waya aiko shi munqati wannan hadisi ya gutsire rijaluhu siqat kafafuwan shi sun kakkafu Allah ya kiyaye wallahi sai za ka ga kakkafuwa za ka kafa ka a wuta ku je ku yi karatu wallahi kar ku sake su cuce ku ku tashi ku je ku yi karatu ku daina bautawa Allah da ƙarya wanda duk ya bautawa Allah da ƙarya ranar alkiyama ba zai shiga aljanna ba shi yasa waɗannan azumumuka duk da kuke duk ku tuba bid'a ce maguzanci ne zunzurutun maguzanci duk wanda ya san yayi azumin tsofaffi to ka tuba ka zo ka yi masu kyau duk wancan da kai tunda ka tuba ka nuna wa Allah da gaske kake kenan gaskiya kake nema sai Allah ya narke duk wani abu da kai da sai sai mai da shi alheri lada gare ka shi yasa kaga Allah Allah ya shar'anta duk kiristan da ya musulunta ko bai yahude sai Allah ya bashi ladan duk wannan addinin kirista da yace ya bi dinnan sai Allah ya biya shi ladan shi tunda da ya nuna yene ne tsakanin shi da Allah da ya gane ba gaskiya bane sai ya bari sai ya dawo ya bi gaskiya to wancan abin da yi Allah ba zai tozarta shi ba tunda ya kyautata aikin shi na'am ai ai wannan an yi magana ai ma'alum min addini da darura ko wai wani ne yake tambaya akan matsalar shafa fuska da addu'a din nan ai akwai inda zamu zo za a samu gabar da za a tattauna hadisai ba su inganta ba ai game da wannan matsala na shafa fuska da addu'a ko wai wanda ya daga hannun shi ya dawo wai sai shafa saboda albarka ta sauka matatun hadisai ne izuddin ibnu abdussalam yace la yaf'aluhu illa al-juhal duk wanda kaga ya haka ya shafa to jahili ne tan tagariyar jahili ya kamata ka fahimta yana nan ka je ka dauki littafin silsilatul ahadith dha'ifa wal mawdu' aw atharuha sayyi fil umma mujallad na biyu da kuma ainihin littafin sifatus sala ta Muhammad Nasiruddin al-Albani har dan fodiyo cikin Ihya Usunna sai da yace duk hadisan dha'ifai ne sai yace to ko ana aiki da dha'ifan hadisai wajen fadailul a'mal to sai ka je ka dauki sharhin Shibr Khiti na cikin ainihin arba'una hadith ya kawo magana daga Abubakar ibn al-Arabi ba Maliki yace bai halatta aiki da dha'ifin hadisi ba shi yasa an ka daga hannunka haka ka shafa to kana cikin jahilai kane wa wasu waɗanda suka danganta abubuwan da ba su inganta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama bauta su kake wa aiki ba Allah kake bauta ba tunda ra'ayoyinsu kake bi mun fahimci wannan ko suna da yawa fa matsalolin fa wallahi tallahi in ka lura zaka ga kashi biyar kashi hudu cikin biyar na ibadar da ake a ƙasar nan sai ga cewa wasu abubuwa da yawa daga hadisai ake samu su matattun hadisai wai wanda ya sallah asuba ba dama ya bacci sai rana ta fito mugaye kana jin bacci kawai su hana ka ka je ofis kai ta bacci dan ya zama aikin da aka saka ka a ofis ba za ka yi ba ka je kasuwa kai ta bacci kana yin sallah asuba kana jin bacci tafi ka je ka kwanta fa hana ka ka zo da la'asar za ka yi bacci miyagu sai ce tashi tashi ba kyau baccin almuru duk irin waɗannan miyagun ne wallahi to wajibi ne ka guje su to shi yasa al-Imam Suyuti in kaje ka karanta cikin alfiya shi da yake kawowa dangane da ainihin waɗannan waɗanda suke kaga hadisai me yasa suke kagawa sai ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mafi sharri daga cikin masu kaga hadisai yace sufiya yan tariqa ita ce na kiyas mafi zaƙin tsiya hadisai din nan matattu sai su zubo su sai ta narka muku fitanar ka muku sai a kawo falala wanda ya ce la ilaha illallah Allah zai halitta mishi wani tsuntsu bakin wannan tsuntsu na zinare ne jelar wannan tsuntsu na murjani ne to wannan hadisai ƙarya ne to haka suka yi ta yi malamai ka je kai karatu sai ka ɗauki littafai ga sunan kad ka faita au kad ku fita an isar maka kai baka iya ba akwai malamai sun rubuta Abdulrahman ibn al-Jawzi ya rubuta littafin shi ainihin al-mawdu'at al-kubra al-Maqdis yayi al-fawaid al-majmu'a al-fawaid al-mawdu'a fil ahadith al-mawdu'a Shawkani yayi al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a sa'annan ga Ali al-Qari yayi al-Imam Suyuti yayi ga Muhammad Nasiruddin al-Albani yazo yayi mujalladi goma sha biyu dukkan su matattun hadisai ne mujalladi goma sha biyu kowane mujalladi ɗaya yana ɗauke da hadisai ɗari biyar dukkansu ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suke ba ɗari biyar biyar su goma sha biyu hadisi dubu shida in ka zo ka ɗauko su kana karanta sai ka ga su ne hadisan da ke yawo cikin mutane dan Allah ba dan Allah ya hore mana irin waɗannan malamai ba addinin musulunci ba sai zo rikice a kasa gane menene nagari menene to kai baka karanta mustalah ba wasu sun zauna sun yi sun ci dare sun ci rana sun yi karatu sun zo sun rubuta kuma baka je ka duba ba waɗannan matattun hadisan su ne zaka je ka ce ai gashi an fita a littafin darratun nasu hina darratun nasu hina ba littafin hayaniya bane giza da koki kawai ba gwan maka je ka dauki magana jari ba dama ka san duk labarai ne kake karanta amma durratun nasu hina sai a faɗi hadisi hadisin ƙarya sharrin durratun nasu hina a faɗi hadisin ƙarya kuma wace bukhari ya fitar da shi saboda ƙarya hadisin ƙarya sai ya ce bukhari ya fitar da shi hadisi akan falal azumi sai ce falal azumin tsofaffi sai ce bukhari ya fitar da shi saboda ƙarya to irin waɗannan littafan su ne aka karanta a kasashen mu shi yasa yanzu mun tashi karatu na akwai nan da kwana uku duk zamu ta sa muku karatutukan da muka yi a tudun wada kuji duk mun yi takharijin waɗannan hadisai an bayyana su tuni mutane sun riga sun yi aiki akan waɗannan abubuwan ku da ba ku karatu ba yanzu yan bana bakwai ka tashi ga kishin addini ga jahilci ka zo ka karanta mutane alkur'ani mana ku kuma limamai ranar juma'a sai ku hau ku ta biya mutane tatsuniya qala ba'du salihina ku karanta mutane magana aslahu salihina mana ku ce qala Allahu qala rasuluhu mana ba sai mutane zuciyarsu ta natsu ba amma sai a zo ana biya mutane tatsuniyoyi na ƙarya dai a ce wannan wata ya zo za a yi magana akan falalashi wannan wata ya zo za a yi magana akan falalashi sai ka ji liman ya shirya hudu ba guda akan azumin tsofaffi a Sheikh Khadir a cikin littafin shi As-Sunan al-Mubtadi'at yace duk limamin da yazo ya fara jawo muku irin waɗannan hadisai yace ku jawo shi ƙasa ku ce kai biya mana Qur'ani in ba haka ba sauka manzo Allah ya zo hudu ba wani lokacin sai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu in ya gama khutbatul haja sai qaf wal qur'anil majid sai karance musu suratu qaf sai a tashi sai ayi sallah suratu qaf ka dauko ta sura mana kai hudu ba da ita ba ta isar ba wani liman kaje yana irin wannan sunna kuma yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wai zai ce sallah ta yi wai sallah ta yi dai ko wai baka garantin ta yi ka saba wa sunnan manzon Allah ka ce sallah ta yi duk wahalar da manzon Allah ya ka zo ka watsar da ita ka zo ka dauki taka sai kuma ka zo ka ce sallah ta yi kai baka jin kunya ka zo ka ɗauko wata sura ranar juma'a in kai kutubatul haja sai ka ɗauko wannan sura ka juye ta tsaf ka zauna ka tashi ka ɗauko wata ka juye ta tsaf a tashi a yi sallah to waɗannan bidiyo'i sai an gyara su sanda sai ga liman da sanda zandar memiyar sanda kuma sai shaidan ya bullo mutane ta inda ba a tsammani abin da yake sunna sai ya shagaltar da su ba ruwansu da shi da wahala ka ga limamin da riga shi bata jan ƙasa ko alkyabbar shi ko malumalin ɗin shi buyu buyu wai in baka yi haka ma baka zama liman ba sai ka taho buyo buyo ga naɗi yayi kunnuwa haka da kai da sarkin gargajiya irin naɗin kuɗa shikenan to shikenan sannan ga sanda a zo a rike to duk abubuwan da suke daidai sai zama ba su ake ba abubuwan da ba daidai ba kuma sai zama su ake yi kuma ku ce ba za a faɗa ba shin so kuke yi a barku ku tabbatar da mutane a je a mutu a shiga wuta ko kun san bid'a ta fi duk wani saban Allah girma a wurin Allah in ba shirka ba don shi duk inda dan bid'a yake yanzu duk wanda ya azumin nan na tsofaffi me yake sa rai lada ka ji sharrin kuma lada yake sa rai zai samu amma duk wanda ya je daga giya ya sha ya kasan me yayi laifi ba ya sa ran lada to shi yasa ka tsoraci bid'a Allah ya kiyaye tashi za ku yi karatu in ba ku tashi kun yi karatu ba haka za ku zauna cikin bakin ciki don bid'a dai kullum sai an faɗe ta don in ba a faɗe ta an bayyana ta ba in ta shigo maka cikin addini sai ta lalata maka shi Allah ya kiyaye a to wannan kuma ai bai cikin sunna minbari dai steps uku ake mishi kawai minbari sai a mishi matakala uku amma a kewaye shi kuma haka ai kuma an kewayo bid'a ko kwarai da gaske ai bid'a fa dole sai an yi magana ta malikiya sun fi kowa faɗa da bid'a ka je ka ɗauki littafin albida wa nahyu anha na ibnu wadah al-qurtubi gashi nan zai ga mutum yana yawo da cabi zarau zarau zarau zarau zarau zarau wani ma mahaukacin zira ta a wuya wani a kunne wani saboda jahilci hajjika carbi yake yake sha kawai ka je dauɗa kansa ta kama ka ka je ka jika carbi wai ka sha jahilci Allah wadaran jahilci ba amma ba jahilci ba ina me ya haɗa ka da carbi carbi kiristoci suke tafi ka je fadar vatican can garin su papa roma duk wani rabaran fada za a gan shi gashi nan kafa shi ba takalmi na yau da carbi to shine sai musulmi sai ga ai wannan zai mana saukin kirge shine sai suka ɗauko su kiristoci duk irin wannan wai sai aka ce wai wannan ladan ne dan bid'a masharranci ne ko wannan ladan ne wannan kaza ne shine cross ne kiristoci suke sawa sai su sa cross a waɗannan guraren su kuma sai aka zo a sa wannan ladan wannan wane ne wannan wane ne sai ga mutum yana yawo zarau zarau zarau sai ka mishi sallama wajibi ne amsa sallama fa sai kwada maka tarbin haka ba yana zikiri yana zikiri a'a a'a maganin mantuwa tarbin yake yi maganin mantuwa sai a kawo bid'a eh yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka yi raka'a hudu sun sa wani abu suna kirgawa na sallar la'asar ba su sa ba ba su manta ko to yaya aka yi suka yi tasbihi 99 sun sa wani abu suna kirgawa ba su yi ba ba su mantawa to kai yaya aka yi yanzu kai baka baka sa wani na'ura da zaka rinka kirgara ko inka mun fahimci wannan Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya samu wani mutum da tarbi a hannu ya kwace ya rafka mishi ya tsinka shi sai da duka yan bid'a rafka mishi sannan ya haure shi da kafa yace kun zo da bid'a sai ka ji ni'imal muzakkar as-subha ma dalla da carbi wai abin yin tasbihi wai manzo Allah ne ya faɗi a zamanin manzo Allah san babu carbi tsakkuwa da suke cewa wai annabi ya samu wata mata da tsakkuwa ta ne a gabanta wai shine ai asalin carbi hadisi ne mun kari wannan zama tai tana tasbihi kawai babu komai a hannunta ba komai a gabanta annabi ya dawo sallah asuba ya ce har yanzu kina nan ta ce eh ina nan ya ce na faɗi wata kalma bayan tashi na da kenan da za a auna abin da ta faɗi- abin da kika faɗi duk gaba ɗaya ta kwaya ɗaya duk za ta cinye taki subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi al-imamu abu dauda da al-imamu tirmidhi suka rawaito wannan da isnadi hasan to abin da annabi ya koyar da shi kenan sannan ya ce ku rinka yin tasbihi da yatsunku don waɗannan yatsu a beban tambayo ne a ranar alkiyama kuma za su yi magana to yatsu kuma sai hadisi ya sake zuwa a cikin sunan abi dauda sahabbai suka ce mun ga annabi yana tasbihi da yatsun shi na dama shi yasa an ka hada da da hagu kai ma ka zama dan bid'ar kuma dama kawai shine in ka lura shi yasa bid'a ta shiga ko ina fa saboda shaidan ya riga ya lura in ta shiga cikin ibada ka za ta wargaza ibada ka dan haka sai saka maka ita to dan haka bincike za a tashi ana game da ilmomi na mustalah al hadith al mas'alatu samina was sittun mas'alata 68 Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa idza jitama'at janaizu adidatun minar rijali wan nisa'i sulliya 'alaiha salatun wahida idan aka tattaro gawawwaki na maza da mata sai a tattara su wuri ɗaya sai a yi musu sallah ɗaya wa ju'ilatiz zukuru walau kanu sigaran mimma yalil imam mazajen koda yara ne kanana sai a sanya su kusa da liman wa janaizul inasi mimma yalil qibla gawawwaki kuma na mataye sai a sanya su sune ke wajen alqibla din ma'ana maza sai a jeranta su sune kusa da liman mata kuma sai a jeranta su can bayan waɗannan mazaje haka za in za a haɗa su a yi sallah ɗin wa fi zalika ahadith albani ya ce akwai hadisai akan haka jiya da ake yin addini da kai magana sai ka ce saboda akwai hadisai al-awwal an nafi'in hadisi na farko daga nafi'u an ibnu umara daga ibnu umara annahu salla ala tis'i janaiza jami'an abdullahi dan umar ya tattara wasu gawawwaki guda tara ya musu sallah baki daya فجعل الرجال يلون الإمامة سيسن يمزاجي كسد الإمام والنساء يلين القبلة ما تايكم سوني وجن القبلة فصفهن صفا واحدا سيمس صفو نيا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد sai aka kawo ainihin jana'izar ummu kulsum yar gidan sayyidina ali wadda take matar sayyidina umar matar sayyidina umar ce amma yar gidan sayyidina ali jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gobe za mu fita akwai wasu manya manyan fiqhu a tsakanin wannan fakara insha Allah ashe wannan ya nuna ya halatta maka kenan ka auri jikar mutum shi kuma ya auri jikarka tunda eh, ya auri yarka ko kuma ya da ya tabbas in dai sadaki ya faru a tsakanin shi kenan manzo Allah ya auri yar gidan Umar Umar kuma ya auri jikar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan ya halatta to sai aka ɗauko gawa ta ainihin ita ummu kulsum matar Umar ma'ana matar uban shi limamin kenan Abdullahi dan Umar wabnin laha yuqalu lahu zaidun da wani ɗanata da ake ce mishi ainihin zaid wudi'a jami'an sai aka sanya su ainihin gaba ɗaya aka tattara su a gaban liman wal imamu yawma idhin sa'id ibn al-as gwamna a wannan lokaci shine sa'idu dan az dan ka rude ma'anar wannan kalmar kenan don wanda yake limancin sallah shine abdullahi dan umar sa'an nan kuma aka ce liman a wannan lokaci kuma shine sa'idu dan af gwamna ake nufi gwamnan madina wa fin nasi ibnu abbasin wa abu huraira wa abu sa'idin wa abu qatada